لهم يرزق الشمس ودخل من الشيطان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayati al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam am ta shafi na 76 na 20 addu'a ba'da ta'ab an mu'az bin anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man akala ta'aman thumma qala alhamdulillah alladhi ad'amani hadha at-ta'am ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هناك بعض المفاهيم التي يوجهها الحديث الشريف منها أن الدعام والرزق ليس بيد الإنسان فهو لا يملك مهارة أسهول ليحصل على رزقه أو لأنه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يأكل ما أمامه لأنه محرم عليه أعمال الإنسان وأفعاله لا تغير النتيجة بمعنى أنه لا يملك القوة أو القدرة على ذلك والإنسان يأكل ليعيش ويحيا ورغم ذلك فإنه لا يضمن حياته والله هو من يحييه ثالثا إذا تدبر المرء هذه الأمور وأدركها غفر له ما تقدم من ذنبه والدعاء بعد الدعام له أنواع شتى منها malam ya ce addu'a bayan cin abinci an samu hadisi daga mu'az ɗan anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ci abinci baya gama cin abincin sai ya ce alhamdulillah lalzi al'amani hazin ta'am godiya ta tabbata ga Allah da ya ci da ni da wannan abinci wadda zakanihi godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta ni da wannan abinci min gairi haulin mini wala kuwa ba tare da wani dabara ta ba ba tare da wani karfi ba wato na samu wannan abincin ba wadan na fi mutane wayo ba ba dan na fi su iya kasuwa ba ba dan kaza ba dan duk wani dalili ba kawai Allah ne ya bani ba wani hikima ta duk wanda ya wannan to gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar za a gafarta masa zunubansa wanda suka gabata da wanda zai zo nan gaba kudi daga cin abinci na? eh daga cin abinci to shi ne sai malam ya ce wannan hadisi abinda za mu iya fahimta a ciki wannan hadisi mai daraja shi ne na ɗaya shi abinci da arziki ba wai a hannun mutum yake ba a saboda ɗan adam aje kai tsuntsuwa yau ba na kun gane an ka duba irin kwarewar tsuntsu wajen neman abinci ya fi na dan adam saboda inda tsuntsu zai shiga neman abinci kai ba za ka shiga abincin da zai gani ma kai ba za ka gani ba don amma Allah maɗaukacin sarki yake ba dan adam abinci sa'an yake kuma wani lokaci dan adam zai ga abincin gashi a gabansa amma kuma an hana shi idan kun duba rahamar Allah ne ya sauƙaƙe mana abinci idan da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da da yi mu ɗan adam sai sa ba abin da za mu iya ci sai wata bishiya a sama duk wanda zai ci abinci sai ya hau sama kilomita arba'in kuma dole ka hau don yunwa ba za ta bar ka ba to Allah ya rahama sai ya sa sauƙi da abinci gashi nan ta ko ina kawai ka ci wannan ka ci wannan tun muna cin abinci muna samun lafiya har aka juya mu aka mai da mu kaman bani isra'ila aka kawo mana su indomi to abinci in kace yanzu abinci sai dumiya abinci damuwa ne da yawa abincin da muke ci mu damuwa ya ce damuwa ake ba Allah madaukakin sarki abincin da ya ba mu natural shine yafi kowane abinci amfani shi yasa har yanzu akwai yahudawan da ba sa cin abinci sai natural abinci nan abuja nan abuja akwai bayhude da aka ce labari ake ban ban gan shi ba amma an ce akwai wani ƙauye har sunan ƙauye an gamu ya je ya yi mutanen ƙauyen ana abuja ba abin da suke masa sai noman abincin da zai ci sharaɗin nomansa shine babu taki abin lokal da kashin kaji na shanu duk abin da zai ci su suke noma ma ina ba su kuɗi kuma mai yawa amma noman suke ba gona ke karama amma na ke kawai suke kun san suna da tsoron mutuwa to na biyu ya ce ayyukan ɗan adam na ayyukan mutum da abin da yake aikatawa ba sa canza wani abin da Allah ya shirya duk yadda ka kai da ƙoƙarinka abin da Allah ya tsara shi za ka samu duk yadda ka kai da ragwancinka shi ne dai nan za a yi haka hukunci ne da adam bai da wani ƙarfi bai da wani iko fiye da abin da Allah ya tsara da haka dan adam yana rayuwa ne yana yana cin abinci ne don ya rayu kuma yana duk da haka ba shi ne yake mallake da abin da zai ci ba Allah shi ne yake raya shi wato shi ya sa Allah madaukakin sarki ya sa rayuwar tana hannunsa Allah ka yi mana mai kyau na uku shi ne idan ɗan adam da ke ya nutsu ya duba al'amuransa ya duba wato wannan nan al'amura ya gane cewa lalle wani abincin da yake Allah ne ya bashi ba wai wayensa bane to wannan shi zai sa sai a gafarta masa zunubansa da haka sai ya ce addu'a kuma bayan abincin nan da ake faɗi wato tana da tashi kala kala ce za mu zo mu karanta su ga sun ya jera su wajen guda hudu wallahu a'lam ha ya ce akwai wani kakansu shi ka'ida ne in zai ci abinci sai ya karanta fatiha ya gama abinci sai ya karanta fatiha ya ce wai meye wannan shi da kwaji na shi ya more na? cewa meye matsayin wannan ba komai addu'a ce amma abinda in ya gama fatiha kuma ya ce bismillah ita addu'a ba ta yawa yawa duk addu'a da za ka yi bari ma fatiya ita fatiya ko ciwo ne ke damun ka karasa kai shi ka ringa ɗiban ruwa musamman kana da zanzan da safe ka yi fatiha bakwai ka sha da yamma bakwai in allah da za ka yi sati ba allah zai ba ka lafiya fatiha magani ce ka ringa tufa ta a ruwa kana sha to kaga wanda zai ci abinci ya karanta fatiha ka ganda wani poison a ciki ai na zai zama kiliyar in ma haka ne hakan da haka addu'a ce babba wai ka je wajen abokinka ne kuma shi kirista ne ya kawo abinci za ka ci sai ce aka dakata sai ya addu'a sai ya rufe ido to ya kenan ba ka kaje ba kuma abinci shi ne amma dole ka bar shi ya addu'a amma dai kai ba ruwanka da addu'ar sa naka bismillah yau a bishiyar abinci ba shi ne ba ka hana shi addu'ar shi ba kaman kai ne inda gidanka ya zuwa ce zai hana ka sha bismillah a ka zaba a yi adalci na zai amma dai kai naka ne ba ruwanka da shi akwai inda muke samun kuskure sai muna shiga cikin al'amarinsu wanda yake kuskure ne shi musulmi ba a yadda ya ɗanin addini ba ba a yadda shi kai ma in zai rufe kai ma ka rufe ido ba na ko kai ma ka yi irin nashi ko ka cire hula na ko ka duk waɗannan abubuwan mutu ya da gangan marar da yake Allah ciya. Na'am, mara. Na'am. Yana manne a jikin hadisun? Eh tare suke. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر a'a o o kana so ka a ta zaka yana daga cikin addu'an ne a'a ba shi zaka kai kawai zaka ce alhamdulillah nan ko allazi adamani hadha da'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ka gama addu'a wa alaikum salam ya halatta musulmi ya je coci idan akwai dalili dalili na shari'a ba dalili na son zuciya ba eh akwai dalilai na son zuciya addini dai ba a yadda kai addini da ba naka ba to duk abin da ya shafi addini za su je su yi wani aiki na addini to kai ba ka ba ai an gane amma misali maganar zaman lafiya na magana abubuwa da yawa za iya kai musulmi amma ba na ganin dama ba mutum ba zai je da na'iza ba ba zai je ba zai je ɗaurin aure ba eh a coci ba to amin ya ce allah ya ce mana na ce amin na to ana da yawa ko wannan ma shine magana ta gaskiya saboda duk waɗannan da kun gansu addini ne ba wai jana'iza addini ne ba wai wani harkar duniya ba da haka ba a ta Allah da ya ce ƙuriya in ka karanta ma'anar ƙuriya ayyuwar kafiru za ka ji ƙarshe Allah yana shala kun bi da kun wale ji wato kowa ji na shi addini eh ba wai dana dani ake ba wannan yana daga cikin abin da kafiran makka suka kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tai cewa tunda abin an yi an yi a hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye musulunci abin ya kasa yiwa kuma abin nashi na ta bunƙasa to a yi haɗin kai suka zo suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam tai cewa to sun yadda da musulunci shi ma yadda da nasu za a ringa haɗuwa gaba ɗaya a musulunci shekara guda sai a haɗu a yi nasu shekara guda ai sanadiyar sauƙon ƙuriya ke nan ala ce musu a ka je musu da kun bi ni kun wale bi ko a je yi nashi yawa ba maganan ya yi wallazi na amanu dukulu fi sunni kafa Allah ce ya ku waɗanda ku imani ku tsaya ku yi musulunci ku shiga musulunci gaba ɗaya sa kawai kai musulmi ne babu maganan ɗane-ɗane tunani ne ma wanda yake ba na musulmi ba na taɓa ba ku labari jonathan lokacin yana mulki yake ba da labari ina wajen a cikin vila yake ce mana mu musulmi cewa yana gaya mana cewa sun yi nisa wajen shirin zaman lafiya a nan ƙasa yadda za a zauna tsakanin musulmi da kirista ya nuna mataimaki shi ya ce gashi nan tare muke mitin da shi mun yi nisa har mun kusa ya ce saura kiris diran juma'a za mu ringa zuwa sallah da shi ran lahadi kuma da mutoci wani ala a gaba na ya faɗa ba wai labarin nisa na saboda zaman lafiya kuma karkashi tsakani da Allah yake yi na nahu kaga zu tunanin su daban yawa to amma kai musulmi ka san wannan kai wannan ka tafi domin Allah baya ruwan shi da kai sunan ka can na eh Allah bai yarda ai wannan ba yawa amma su suna da kawai yau da komai za su iya yi su ba su da matsala amma kai musulmi kana da dokoki kana da ka'ida Allah ya tsare. Alaikum salam. akwai hadisi ne da ya magana cewa a fara da mai daɗi ba wai nama ya kira ba abinci mai daɗi so kagan ya danganta wani ayi ba nama ne mai daɗin ba wani wani abu ya ce haka shi ne kawai amma ko ba dole ba ne to shi ma wata wata ƙabiya ce ba ma kirista ba ko musulmin ma in ɗan jabu ne musulunci ne da kurin da sha abin shi tare annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun kada kai abokantaka sai da mumini in ji manzo Allah sallallahu kada wani ya ci abincin kama sai mai jin tsoron Allah amma kaga ci na lokaci guda na haduwa amma ya ram dindindin shi ne a yi yana iya kama an ce wai karo daya da kwai da dutse ma ana yi na karo na daya ba so daya ban buga akan haɗu da kwai da dutse ma amma ba a sakewa na in kwai ya gane dutse ba sa'a shi ba ne na da shi ne lallawala na'am
kamar da ya ce sa yana addu'a yana da sunan yesu mutum yana cewa amin kamar mutum yana amin shi na wannan ya ce a kirista yana addu'a kana cewa amin kuskure sai idan ya yi addu'a wadda kajita kaji ne ya faɗa babu zagin Allah a ciki misali da hausa ya ce Allah ya ba mu zaman lafiya za ka ci ali ai kun gane hausa ta yawwa abin da ya zama babu abin da Allah ya hana a ciki amma in ya zai ce Allah uku ne ka ci amin a kai a wani hankali me kake nufi na ka da Allah uku ne kenan to kaga ka ci amin akan abin da baka yarda da shi ba ha da haka akwai hatsari a ciki amma in ya fito fili magana ce wadda take ta normal Allah ya baka lafiya amin na yau wannan duba amma in ya kawo maganan abin da yake nunawa na kafirci na Allah da Allah uba Allah menene wannan to wannan ai kafirci ne ba ba maganan ka sai abi ba ba ka ba ciki to kaga ana nan kenan na yau gaskiya ne gaskiya ne dole ne mu kiyaye su su ba su damu mu yi don idan muka haɗu muka yi mu muka kwanciki su ba ruwansu mu ne muka zama arna wallahi shi ne matsalar mu ne musulmi ne ke rada a yi su ba sa da na su komai suka yi ba wani matsala ba su da matsala na adam to gani mu ne a ciki da haka dole mu kula Allah ya tsare mu na kai zuwa sallah amin ina zuwa yana magana akwai majalisar malamai
na suna da shi mana ai dai abin da zai zama gyara ne a al'umma ya ce a wani gari ne har sai na gaya masu nan gari da na ji labari sha malamai suka ce suka dai da lokacin abin aure ba shi an yi bidiyoyi bidiyoyi an yi ta kayan har ma mata a yi suma sun yi magana ko na yawo sun ce suma duk wanda ya zai aure yar su ba za su kai mara komai ba yawa kuma daman shi ne ba musulunci a yi kuma wannan ya yi waɗannan abubuwa fa dole ma nan gaba sai kowane society su yi wallahi ka rubuta ka ajiye kwanan nan saboda inda al'ummar ta dosa wani iri ne ka je firamare ka ga 'yan mata yara ka ga wanda za su taso nan gaba da za su zama 'yan budurwaye ne na ka ebo su shekaru ka je duk ka ga yadda 'yan mata suke duk za su girma kowa aure za ta yi misali ka ga ina mazajen ka kalli kuma yadda duniya take tafiya da kashe-kashe yanzu waɗannan masu kashe mutanen in sun je gari duk su kashe maza sai mata a kai su kam haka fa yake ta faruwa ya matan nan suna da 'ya'ya haka nan ake ta tasowa kuma na magana mata za su ninninka maza yawa hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ƙarshen lokaci kuma an dosu hanya da haka duk hanyar da za a yi a sauƙaƙa aure wannan hanya ne na alheri na na alheri da sauƙaƙa amma ba a mai da shi wani abu na tashin hankali ba shi aure ba kayan tashin hankali ba ne kaga yanzu ba wanda ake cuta ma a aure kaman uban yarinya idan mutum yana da ya na ko mutum yanzu da yake da ya biyar ko uku zai auren su hankalin shi sai ya tashi sai ya tashi ko mai kuɗi ne sai kaga hankalin shi ya tashi yana ta damuwa cewa saboda zai yi wancan zai yi wancan zai yi wancan alhali ko inda inda yanda aka yi ne sai kawai a yi auren sauran kuma arziki na Allah ne Allah sai ya azarta duk wanda Allah ya rubuta masa arziki zai samu za a samu sauki samari da yawa suna son aure saboda ba su da kuɗi ba su yi ba yan mata da yawa suna son aure saboda babu kayan aure ba a yi ba kaga wani ai ba bai yi daidai ba inda barna ake ce da haka abin da suka yayi daidai ya halatta sosai a sai dai sun dan tsananta ne wannan sha ba za a je ai sun yi a dan tsoratar ne don kowa ya yi comply eh amma ba zai zama haka na'am to Allah ya tsare mu to kamar yadda na faɗi jana'iza addini ita kanta gwamnati ma ta san jana'iza addini kamata ya yi a ce a tsarin gwamnati idan kirista ya rasu sai a delegation din sai a tura kirista idan musulmi ya rasu kuma a tura musulmi ba laifi a gaisuwa na mutuwa gaishe su sannun ku Allah ya ba da haƙuri Allah ya alkawarin da Allah ya masa Allah ya cika misali kalmomi ne na ta'aziyya duka babu laifi amma ba a yadda ka ce Allah jikan shi ba idan ka ce Allah jikan shi ka saba wa Allah ka saba wa umarnin manzon Allah an hana ne yawa ba da mun ka ce Allah jikan shi dan Allah ba zai jikan shi ba sai ka aka hana ka ba faɗa abin da ya shafi addinin nan dole fi mu gane cewa fa mu musulmi ne kuma ba abin da ya kawo mu fa duniyar nan ke wallahi in ba wanda ya kama shi dole ba misali dole dole ya zama larura to rashin zuwa shi ya fi alheri eh Allah eh ya yi dole ya yi rashi ya yi ya yi na'am kai ne na ƙarshe na su ka gani ka gani ya ce shi shaida ne a auren shi sadaki kawai ya biya aka ba shi mata amma cikin yuka Allah ba abin da zai iya ma yi wa matan shi ba to kaga wannan shi ne a yafi kyau sauran ma in za a yi sawa dogara ga Allah arziki na Allah shi yake kawo amma sai sai an yi shi sai an yi mota sai an yi gida sai an yi wannan sa wani sayar da don Allah ya yi ba zai yi mota ba fa shi ke nan ba za a ba Allah ya yi kowa sai ya yi mota ne ba haka ba Allah shirya da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك to akwai wani zai je interview yana roƙon addu'a Allah ya sa ya ci Allah maɗaukacin sarki akwai yara masu za su yi jaraba Allah ba sa Allah da kai ba mu sa a gaba ɗaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين